أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka shine nukhbatul fikr na al-imam hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wanda yake bukata ya gana aika sharhin shi cikin majmu'a nuzhatun nazar sharhi nukhbatul fikr shi ma talhisin kun ganta ai warka guda ba ta wuce warka biyar ce go to mai ita ya mata sharhi shi ibn hajar din ta kai wajen safha 300 ta kai wajen safa 300 kenan dan mutum ya san abin da yake ciki na ilimi ne ba karami ba wannan da na aika muku talhisin sharhin ne ba wai sharhin bane kuma wanda yi shi yayi kokarin yin shi yadda zai amfanar da mutum kuma ya fahimci ina aka ba gaba mutum yayi kokarin muna magana har ga wanda yake buƙatar ya fahimci abubuwa ya fahimci ina aka ba gaba yayi kokarin abin da muka karanta na yau in ya je ya leƙa sharhin ya yi mutaba'a ɗaya bi dukka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da haka nan mutum yake fahimtar abubuwa ba a ɗauka ba a kai a yadda duk wanda zai mai da karatu akan ya ɗauka ya je ya yadda shi sai kuma in za a yi ya taho to ya tabbatar da cewa bai samu rabo ba cikin wannan ilimin ko ma wani irin ilimi ne ko na boko ne ko na addini ne ko ma wanne ne muraja'a mai ta'alimi yake cewa fal ilmi bil su kama wartafa ilimi da darasi ne da muraja'a shi ne yake tsayuwa ya zamana da gindin shi da kwai magana a cikin wannan wata waya tana yi mun gani a can baya al'imam ibn hajar ya ce rauni yana iya kasancewa mardudi summal mardudi imma an yakuna li sagadin aw da'anin sannan hadisin da ya zama na an ce mardudi ne ba a aiki da shi imma ya kasance dan saboda sababin rawi ne ko ruwat ne suka sare suka fadi ko kuma da'an ko kuma rawin yana nan lahiya salauba wanda ya fada amma an samu suka an soki wani cikin marawaitan mun ga mana bayanin as-saqad fil isnad saraya cikin sanadi ita kuma mun gani akwai al-mu'allaq mun gani al-mursal mun gani al-mu'dal akwai a ciki to yau zan mu ci zai ci gaba da bamu sababi na biyu na da ke sawa hadisi a ki karbar shi sababi na biyu shine at-ta'anu summa at-ta'anu yace sannan ita kuma suka cikin marawaici imma an yakuna imma ya kasance an soki marawaici ne li kazibin rawi dan saboda marawaicin makaryaci ne au tuhumatihi ko kuma tuhumar shi ya zamana ba makaryacin bane amma ana tuhumar shi da ƙarya bizalika da hakan kin tuhuma cikin sha'anin hadisi au fuhushi galatihi ko kuma mummunar kuskuren shi kuskure dole sai an yi kaidin shi da cewa fuhushil galat kuskure wanda ya wuce misali mai yawa dan in dan kadan ne ba wanda ke kubuta da shi ya mun gani a cikin almuqiza zahabi yake cewa babu wanda ke kubuta daga daga abin nan galat in ba annabi alaihi salatu wasalam to dan wani galat daya biyu uku ga marawaici babu wanda bai yi ba wannan ake nuhi ba mummunan galat au gafalatihi ko kuma shi ma mummunan rabkana au fisiki ko kuma fasikancin shi ya zama na fasiki ne au wahamihi ko ya kasance yana mai wahami wahami da shi da garad duka ma'anarsa ɗaya ne au mukhalafatihi kamar da mai sharhi yayi nuni ko kuma sabawa da yake yi yana saba ma wasu marawaitan au jahalati ko kuma ya zama na an jahilce shi ba wai shi bane jahili an jahilce shi jahala kuma zan mu gani jahala ta jahala kashi biyu au bid'ati ko kuma ya kasance ana bid'a shi au su ihibzi ko kuma mummuna har da shi wannan abubuwan da ya tattaro su ne suke haduwa a soki marawaici su zama na sababin an ki amsa hadisin shi yace fal awwalu zan mu tarda ta duka ai zai koma kuma ɗaya bayan ɗaya sharhin su yace fal awwalu na farkon wanne ne na farko al a'a ba fal'awwal cikin abubuwan can da ya zano mana ya ce cewa a cikin yana koma ne ya haɗu abu a jimlace kuma ya koma ya rarrabe su ɗaya bayan ɗaya ya ce mana sun matsa'anu suka in ma an yi kuna in ma ta kasance sai ce li kazibin rawi shi ta ce magana ta farko to in ya kasance kazibin rawi ne fal maudu shine hadisi maudu'i na harko kenan dukkan hadisin da aka kawo cikin sanadin shi akwai wani marawaici makaryaci hadisin nan shi ake ce ma maudu'i wasani na biyun kuma wanne ne sani ko kuma tuhumar shi da ƙarya ana tuhumar shi da ƙarya cikin sha'anin hadisi shine al-matruk kenan an ce hadisi hazal hadisi matruk yani anna fihi rawin yuttahamu bil kazib akwai marawaici a cikin shi da ake tuhuma da ƙarya wasalis na ukun kuma wanne ne na uku fuhushi galadihi mummunar galad mummunan kuskure da yake shi ake ce ma almunkar in ya zama da fuhushi galadi shine almunkar ala ra'ayin akan wani ra'ayi nuni ne kan cewa a mas'ala akwai sabanin malaman mustalahul hadis wa kaza rabi wal khamis haka nan na hudun da na biyar ina na hudu da na biyar yake au au gaflatihi gafla ne au fiskihi au gaflatihi au fiskihi sune na hudu da na biyar dan kan lura kazibin rawi tuhumatun rawi fuhushul galad shine na uku go shine na uku to kuma da yace haka na hudu da na biyar kenan gaflatihi au fiskihi shine na hudu da na biyar a ba kai wahan ba kenan in ya zama na marawaici ana tuhuma shi ne da ya kasance gafil ne ko ya kasance gafil shine wanda bai san ba abin da yake ba da hankalin shi ba akan abin ba ko kuma fiski ko fasiki ne fasikanci sawa'un bil jariha aw bil qalb aw makamancin shi kenan wannan yace summal wahamu kenan kaga zaka san daga nan cewa na hudun da yace na hudu da na biyar kin ana yana tsaida su ne akan fisikihi sai ya ce na gaba sun wahamu kenan na shidda sannan shi kuma wahami in nutsule a alaihi in an binciko shi an gano shi bil qara'in ta huskoki wa jam'i turuq ta hanya hada hanyoyi fal mu'allal shine hadisi mai illa wahami marawaci ya kawo kaza cikin hadisi to ba shi ɗaya ya kawo shi ba a cikin nashi an bi an bi an gano akwai wani abu wanda ya kawo sai aka biya ƙara ko ya rage ko yi wani abu amma kuma a cikin na sauran marawaitan shi nafsin hadisin da aka bincika nasu ruwaya wajen mutum biyu ko uku sai aka gano su duka basu kawo wannan abin da ya kawo ba kenan sai ya duni cewa shi ya yi wahami ba wai yi karya ba don dukansu marawaita ne adalai ne mutanen kirki amma shi ya yi kuskure shi ake ce ma al-mu'allal wanda malamai sun ce kiran shi na kirki a luga ce luga ta kirkiya salimiya shine falmu'allu ba da lamun bi ba falmu'allu shine mai illa summal mukhalafa kenan wannan an kare da wahami duka komai a talhisance ne yanzu wanda muka dauka kowanne wannan da ya kawo kazibin rawi tuhumatun rawi kowannen sa akwai littattafai ba littahi ba littattafai a kansu kowanne daga cikinsu wannan sharin da aka muku in mutum ya duba zai ga ƙarin bayani sosai wanda zai ziga masar da shi daidai gwargwado ya ce summal mukhalafa sannan ita kuma saɓawar da zai yi in kanat bi ta gayyiri siyaƙi in ya kasance jirkita siyaƙi ne ya yi fa mudrajul isnadi to mudraj ne na isnadi a cikin sanadi ne ya kawo wani ya sa wani marawaici wanda a cikin sauran ruwayoyin da aka bi na nafsin hadisin babu shi a ciki au bi damji mawqufin bi marfu ko kuma ya cakuɗa mawqufi da marfu'i me ake ni da mawqufi marfu'i ha yawwa kenan nan in mutun ya san me ake nihi da mawqufi me ake nihi da marfu'i zai san me magana hafiz take ni ko kuma yace mutun ya cakuɗa mawqufi da marfu'i kenan ya ɗauko magana sahabi ya nasa ta cikin magana annabi sallallahu ko a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe kamar hadisin da suke bada misali asbi gulu wudu'a wailul lil aqabi min asbi gulu wudu'a wannan asbi gulu wudu'a kin magana sahabi ce aka nasa ta cikin hadisin ba ta annabi sallallahu alaihi idraji ne shi yasa ya ce in haka aka samu fa mudrajul matan sai zama idraji ne cikin matani au bi taqdimin au ta'khir ko kuma taqdimi ne ko ta'khiri ne ya kawo wata kalmar da ke gaban mera ta baya ko ta bayan mera ta gaba fal makalub shi ake kira da makalub wannan idan mutum ya sa fasaha ya sa hankali da basira ya ɗauki ta'arifin da ke nan na ibn hajar zai iya mishi in ho ya san yadda zai jona shi dan nashi dole ya ka jona zaka yi jonin da zai baka kyakkyawan ta'arifi kuma cikin sauki cikin sai ɗaya amma in mutum ya sa abin nan ya sa nura da kyau in mutum ya nura da kyau yana iya kera ta'arifi a nan amma in ka san baka kera alheri ba gwada ka takaita ga abin da aka baka na ka je ka kero shirme kenan nan gurin da yace nan gurin misali zan baku nan da yace mana au bi damji mawqufun au marfu fa mudrajul matan kenan aka tambaye ka ma ta'riful mudraj sai ka ce ta'riful mudraj huwa damju mawqufin bi marfu shikenan ka samu ta'arifi a cikin sadar a cikin kalma biyu kawai a cikin kalma biyu au bi ziyadati rawin ko kuma a ƙara manu marawaici a ziyada ta rawi a cikin cikin sanadin gashi masalan bukhari ya kawo shi da mutum bakwai tsakanin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka samu wani can ta wata hanya sai ya kawo shi da ziyada wani marawaci shi nafsin hadisin ya kashi da mutum takwas to famal mazid fi muttasil asanid sai zama mazid ne cikin muttasil asanid wannan ho ana zancen ba da kuskure ya kara ba hanyar shi ce ta dauki wannan kin to wannan sai a kira shi da al-mazid fi muttasil asanid yanda an tambaye ka ta'arifin al-mazid fi muttasil asanid wanda mu bamu kai shi ba ma cikin darasin mu zai zama na shine al-mazid fi muttasil asanid shine ziyadatu rawin fi ɗariƙin akhar a ƙara wani marauci ta wata hanya au bi ibdalin ko kuma ya kasance musanyawa ne aka yi ba ƙara rawi ba ne aka yi musanya wani marauci aka sabke aka kawo wani madadin shi wala muraji kuma babu dalilin da ya nuna mana cewa ga mafi rinjaye an samu wancan ya kawo shi wancan ya kawo shi to amma na wannan hanyar a wannan hanyar ya sa shi cikin marawaici na biyar shine wani kuma a wata hanyar marawaici na biyar shine wa sawa'un mutum ɗaya ne yayi wannan haɗin ko wani ne daban yayi to wannan kuma ba a samu ba bata bayyana ba wanne ne mafi inganci to wannan sai a ce mishi afal mudarrib shine al hadith al mudarrib al hadith al mudarrib wa qad ya qawl ibdalu amdan aw imtihanan ibdalin nan yana abkuwa ya kasance da gangan ne aka yi ko kuma imtihani ne aka yi an yi shi da gangan amdam imtihanan kai da gangan aka yi shi don jarrabawa kamar yadda malamai suka ma al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lokacin yana matashi cikin sha'anin hadisi suka kira shi sai su jarraba kwarin har da shi suka dauki hadisai 100 wannan ya har da ce 10 wannan ya har da ce 10 wannan ya har da ce 10 wanda ke nuna mana kuwatu zakira ta al-Imam al-Bukhari da kasancewar shi shugaba da Imam Ahlul Hadis mutum goma kowanne yana hardace da hadisi guda goma shi ya bada hadisi 100 ko wannan mai goma in ya tashi sanadin hadisi na farko an fulan an fulan an fulan sai ya cire shi ya ɗauko hadisi na biyu ya jona sanadin sanadin hadisi na biyu dai hadisi na biyu ya ɗauko sanadin hadisi na harko ya jona mashi duka ya kawo a sanadikin sanadin lahiyayye ne dan in ya kashi da matsala yana kawowa zai gane wannan ko wani karamin ɗalibi ma da kai bukhari ba zai gane amma inda suka mishi dan saboda jarrabawa wancan sanadi na harko lahiyayyen sanadi mara matsala sai a ɗauko wani matani a hauda mashi ya jero hadisan shi guda goma ya zano ma Bukhari Bukhari ce mishi zamana ban san ko ɗaya ba cikin hadisan ka eh kama an gune ne da kan zabo yake mishi shi ma wancan na biyu malami na biyu ya tashi yayo haka nan ya ce mishi duka ban san su ba ya tashi na biyu na uku haka nan hey da aka gama suka kawo asani dikin nan guda ɗari ya ce musu na farko kai hadisin da ka kawo nawa ne mai cewa kaza matanin shi ba nashi bane nawa ne ka dogo kan jona mishi kuma shine kaza malamai suka ce ba abun mamaki ga bukhari ba shine abun mamakin ba shi bane har da ce sanadin sanadi dama ya san su da wuya zaka samu hadisin da bukhari bai san shi ba da sanadin shi abun mamakin kurakuran nasu da anan zamane ya ji su kuma nan ya har da ce su ya maimaita musu da ya gyara musu har da ce kurakuran shine abun mamaki wanda kurakuran anan tsaye ya ji shi kuma yi kokarin maida su yadda suke kuma ya mai iya abun gakin su shi daga nan suka sallama cewa sun tabbatar da cewa wannan yaro babu kamar shi sun tabbatar da cewa imamu ne a cikin sha'anin hadisi don saboda shi yasa a cikin sha'anin hadisi bukhari shine na ɗaya au bi tagayyir hurufin ma a baka siyaq ko kuma da jirkita harafi tare da sauran siyaki a jirkita harafi amma kuma siyakin yana nan fal musahaf sai a kira shi musahaf ne ko kuma al muharraf suna kama da juna al-musahaf shine tashif a saura a sauya wata kalma akwai misali zan bada cikin al-musahaf akwai hadisin da yake cewa sallan nabi alaihi salatu wasallam ila anaza ila anaza da ɗarmi duka wani marawaci zo fassara shi da cewa sallar nabi sallallahu alaihi ila anza kenan nan ɗarmi yamma nunu kin ba wasali ba to shine tasahif a sauya ko kuma a sauya wata kalma a cikin hadisin da ɗa yayi ta ba tare da kamar nushira wani ya karanta shi da nushiza masalan a cikin hadisi shine musahaf tasif muharraf kuma a sauya kalmar gaba ɗaya ita karan kanta ita karan kanta kalmar a sauya ta yace wala yajuzu bi halitta ba ta'ammudu tagayyurul matan juya matanin hadisi da gangan bin naqas da ragewa wal muradifi da kuma kawo wani wanda ke kama da shi illa li alimin sai ga malami bima yuhilul ma'ani ga abinda ma'ana take badawa ma'ana ruwayatul hadisi bil ma'ana bi halitta sai ga malamin hadisi kwararre wanda ya san abin da zai faɗa misali kana so ka gaya ma mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni akan cewa kowane aiki sai da niyyar shi in kai malami ne ka san me yake ni kana iya faɗan ma'anar lafazin ba lafazin ba ka faɗe shi da ma'ana ka ce ya tabbata daga annabi ma sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa mutum dukkan abin da zai yi kokarin sa niyya yayi kokarin sa ikhlasi kaga wannan ai ba nassin da annabi ya faɗa ba na kawo amma dai abinda ma'anar abinda annabi ya faɗa ta kumshi haka amma in wanda yake jahili ne bai san ba abin da yake nihi ba zai nasaba ma annabi shirme to wajibi gare shi ya faɗi lafazin yadda yake ya ce ma a ya tabbata a hadisi annabi ya ce inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu mar'in ma nawa nan ya faɗi abin da annabi ya faɗa yace fa in khafiyal ma'ana idan ma'ana ta ɓoye ihtija ila sharhil garibi sai a buƙaci zuwa ga sharhin garibul kalimat wanda malamai sun yi rubutu a kan shi an an ce algarib shine dukkan wata bakuwar kalma da ta zo cikin hadisi kalma gamida mai wahalar fahimta malamai sun yi littattafai a kanta mafi girman su shine an nihaya fi garibul hadis na ibn al-asir akwai alfa'iku fi garibul hadis akwai jam'ul garib ma fi sahihain na wani malami da dama suna nan masu yawa wannan zai baka ma'anar gano wannan kalmar mai wuya da ta zo cikin hadisin annabi abinda take nihi kaza kuma yayi shi akan huruful hijaiya da wuya zaka samu wata kalma ta hadisi bai kawo ta ba in wannan ya kawo bai kawo ta ba wani ya kawo ta wa bayanul mushkil kuma da bayanin mushkilul hadis bayanin mushkilul hadis hadisin da za a kawo yana da iskali a ciki yana da matsala wannan kuma al-imamu ibnu al-jawzi masalan yayi littafi akan mushkil ma fi sahihaini hadisai masu mushkila wanda suke cikin sahihul bukhari ko cike cikin sahihul muslim wanda ma'ana daga karantawa mutum zai musu muguwar fahimta zai musu mummunar fahimta to malamai sun ɗauke su sun ware su sun yi sharhin su ga abin da suke nihi ba wannan mummunar fahimta ba da wani zai musu dan wani ya musu mummunar fahimta abin da aka nasaba ma annabi zai iya hallaka ko ya kahurta ma kamar yadda muke gani a rubuce-rubuce da dama wanda rashin fahimtar abin take sa mutum ya nasaba ma annabi alaihi salatu wasalam abin da ba shi ba ko kuma a cikin wa'azi ya kasance ya nasaba ma annabi alaihi salatu wasalam abin ba shi ba ko mushkilul hadisi wani sai ya ce ma kamar misali inna allaha ta'ala khalaqa adama ala surati Allah ya halicci annabi adam akan surar shi ya halicci annabi adam akan surar shi me mutum zai fahimta akan wannan ma'ana sura Allah ba yadda kaga annaba Adam haka Allah yake to kenan kaga wannan zai iya kai mutum ga kafirci dan ya nuna cewa Allah da annaba Adam duka surar su daya to abin da suke kenan malamai za su yi sharhi su ce maka ad-damiru fi hadha al-hadith fi suratihi ya'udu ila Adam la ila Allah ta'ala ya halarci annaba Adam akan surar shi shi annaba Adam yadda kaga annaba Adam ya zo duniya dama can haka Allah ya halicce shi bai samu sauyi ba na halitta kenan shi kawai ake nihi babu zancen cewa Allah ya halicci annabi Adam wani sai ya ce Allah yake kama da annabi Adam kawai hadisin nan ƙarya ce shi ko ba haka nan bane shi ya mushi muguwa fahimta to shi ake cewa mushkilul hadis a duk wanda yake da alaka da karatu da ma irin wannan baya mushi muguwa fahimta ba wannan wai dan ya shahi Allah ne mutum zai fahimta kai tsaye cewa ba haka nan bane duk musulmi dai bai amshi wannan muguwar fahimta ba in dai ba da mummunan manufa ba amma akwai wasu wanda suna cikin baban tsarki ne baban abin nan ne baban sira ne baban tarihi ne wanda wani in ba wannan wannan dan shi akida ya shafa ya shahi Allah duk wanda yake da musulunci zai san ba haka ake nihi ba to amma akwai wanda zai kasa wahala zai kasa fahimtar su misali akwai hadisi a cikin sahihi muslim cewa kanan nasu la yanzuruna ila abi sufyan mutane ba su kallon abu sufyan ba su kula shi sai ya zo ya nemi cewa ya annabi sallallahu alaihi ina son arama maka diyata don saboda in samu shiga cikin jama'a annabi alaihi salatu wasallam ya ce to na amince wannan in aka koma a tarihi hadisin wa a muslim ya ci karo da abin da ya tabbata a tarihi kahin ya faɗi wannan abin da yake faɗi wannan magana da ya faɗa in an koma tarihi hamma annabi ya ja shekaru da tare da diyar tashi ummu salama da abu sufyan ya faɗi wannan magana abu sufyan ya faɗi wannan maganar kuma annabi ya ce ya amince kuma zai arma kenan wani irin arme ne yake ne bayan macen tana gidan mutum sun sha shekaru kuma ka ce zan arma maka ita kuma shi mai wanda za ka ce za a arma makin mai shari'a ne kuma ya ce na amince a je a yi to me yake nihi wa zai iya warware wannan matsalar ba wanda zai warware ta sai malaman sharhi mutum zai duba ya ce kai wannan hadisin in ba ya ga sharhin da malamai suka bai ce kai wannan hadisin kawo ƙarya ce don saboda annabin da ake magana wannan a lokaci kaza ne kuma har wannan matar tana gidan na annabi kuma za a zo a ce zai arma mashi ita kuma babanta kuma annabin ya amince kenan sai zamana abin da malamai suka ce yake nihi shi lokacin da annabi ya arme ta yana kahuri to yanzu da yin musulunta sai yake so annabi sallam ya jaddada arman wannan a tunanin shi kenan cewa tunda shi yana kahuri aka armuɗiye shi yanzu kuma sai an ƙara jaddada arman annabi ko alaihi salatu wasalam ba jaddadawa za a yi ba sai ya ce mishi na'am kawo ba sai ya mishi jidali ba ya amsa mishi daidai fahimta shi daidai abin da yake tunanin cewa sai an jaddada kin kenan ba wai don ji a jaddada kin ba ba a jaddada kin ba amma ya amsa mishi don saboda nutsantar da shi da bashi nutsuwa a cikin zuciyar shi kuma mutanen da yake cewa suna kaurace mishi saboda shi ga abin da ya gabata can baya ai shi su ne ma masu yaƙa annabi sallam kuma daga baya Allah ya arzuta shi da musulunci wannan shi ne to da su da misalinsu suna da yawa shi yake cewa muskilul hadis ga yau mun cinye lokacin ba zan mu raba sharhin hadisan na saba'una hadisi ba